ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren 20 ga watan safar daren alhamis wanda ya daidai da 20 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da bakwai ga watan mars shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkam al-kubra ta al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan shine karatu na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka a jiya mun shiga babin da malamin kira shi da cewa babu man taraka lum'atan lam yusibha al-ma'u lam tasihha taharatuhu ai babin da ke bayani akan wanda bi ya bar wata alama wata gurbi wani wuri wanda ruwa bai taba ba to aka ce tsarkin shi bai inganta ba mun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa dukkan kafar da ba a wanke ta da ruwa azaba ta tabbata gare ta to abinda malam yake ishara da wannan hadisi shine rashin wanke kafa alwala lum'a ce gaba ɗaya ga alwala kenan to in ya ganda gangan ne fa to babu alwala kenan to dukkan al'ummar musulmi baki ɗaya sun haɗa kan cewa wajibi ne a wanke kafa kuma sunna ta amince da cewa idan akwai hufi a jikin kafar ko safa a yi shafa a kai inna ma shi'a ne kawai suka kafe kamar yadda suka saba kafewa don su saba wa al'ummar musulmi cewa wanke kafa haramun ne a alwala don haka duk dan shi'a baya wanke kafa a alwala sai dai dan wani ruwa ya shafa mata to Allah ya kiyaye wannan ba addini bane to mun karanta hadisin farko da na biyu a cikin wannan ainihin babi lokaci sai ya kure mana a yau za mu tashi akan hadisi na bakwai wanda shine hadisi na uku a cikin ainihin wannan babi insha Allah الحديث السابع وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ميم yace hadisi na bakwai daga Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda umar ya ce anna rajulan tawadda'a wani mutum ya yi alwala fataraka mawdu'a mawdu'a zufri min qadami sai ya bar wani wuri a jikin kafar shi gwargwadon fadin farce wanda ruwa bai taba ba fa absarahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai annabi ya gan shi fa qala sai ya ce irji' ka koma fa ahsin wudu'aka ka gyara alwalanka faraja sai mutumin ya koma ya gyara alwalar sun masalla sa'annan sai ya sallah wannan dalili ne akan cewa ashe tsarkin bai inganta ba idan ya zama akwai loma amma mutum ya tashi ba wai sake alwala zai yi ba a wannan wurin zai ɗibo ruwa ya wanki wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 243 al-hadisi samin hadisi na takwas malam abdul ghani ya ce warawa khalid ibn ma'adan khalid dan ma'adan ya rawaito an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kalmar ba'adu tana ɗaukar wani tana ɗaukar wata tana ɗaukar wasu tana ɗaukar wasu sashi kullum idan kana fassara ka rinka duban abin da ya dace ka fassara ba wai ka zama ba gidaje a wurin fassara galibi irin wannan sai kaga an ce daga wasu sashi daga sahabban annabi sai zama kuma in ka faɗa haka gwaranci ya shigo domin ƙarshe za a gane mutum ɗaya ne ya rawaito kuma ka ce wasu sashi na ga akwai kalmomi a larabci fassarar su ta danganci inda suka zo daga ciki akwai wannan kalmar ba abu yanzu anan abin da take nufi daga wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan yusalli annabi ya ga wani mutum yana sallah wa fi zahari qadamihi a saman kafan wannan mutum zahar shine saman kafa ba cikin tafin kafa lon atan sai ya ga akwai ainihin lon a inda ruwa bai taba ba qadara dirham gwargwadon dirham bari mu bayani jama'a kalmar dirham tana daga cikin irin waɗannan kalmomi da nake faɗi kalmomin da ake kiran su kalma mai harshen damo a larabci a hausa dirham dirham yana ɗaukar dirham kuɗi ƙaramin kuɗi daga cikin jiran giyar kuɗaɗen ku na ƙarfi sai ku kira shi dirham kamar ka ce kwabo dirham yana ɗaukar wani tabo da ke fitowa a jikin kafar jaki ko alfadari daga ciki za a shi ya ɗan yi faɗi kamar faɗi dirham sai suka kira shi dirham dirham yana ɗaukan kofi wanda yake da rukunu ɗaya sannan ɗan kofi da ake cewa kofin cibir kallo ɗan ƙaramin kofi ana kiran shi dirham ina bayyana mana wannan ne saboda shirme yana faruwa a cikin harkoki na ilimi a ƙasar nan tamu za ka iya zuwa ka je kana karanta littafin at-tibbin nabawi sai ka ji an ce idan kana fama da cuta kaza ka je ka samu za'afaran cikin dirhami guda ka sha sai ka je ka rude me dirhami kuma to cikin dirhami cikin kwabo guda dirham anan abin da ake nufi kofi karami an gani dirham kuma yana daukan kuɗi karami kamar kwabo dirham kuma yana daukan wannan shaida da take fitowa a cikin zira'in jaki ko alfadari haka to annan abin da ake nufi da shi shine na wannan na gwargwadon jikin jaki din wato kamar fadin sisi yake ko kamar fadin taro yake sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga a saman kafa wannan mutumin akwai daidai da fadin kwabo ko taro ko sisi haka dan gwargwadon wuri dai dan kadan wanda yake ruwa bai taba ba lam yusib hal ma ruwa bai taba wannan wuri ba fa amara annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya umarce shi an yi da sala alwudu a wasalata annabi ya sa shi ya sake alwalar kuma ya sake sallah ina fata an gane sai malam yace dalil al-imam abu dauda ya fitar da wannan malam salim yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu daud al-imam abu daud ya fitar da wannan hadisi a lamba hadisi ta 175 wa lahu shawahid min hal hadith sabiq wannan hadisi yana da wasu hadisai waɗanda za su ƙara mai shaida ya ƙara inganci daga ciki akwai hadisin da ya gabata hadisin umar wannan hadisin ya nuna mana kuma cewa in har ka riga ka yi sallah sannan ka gano ko aka gano maka cewa akwai lum'a a kafarka ko a wani bangare wanda daga gabobin alwalaka wanda ruwa bai taba ba za ka sake wannan sallah za ka sake ainihin wato abin nan za ka sake alwalar sannan za ka sake sallah wannan hadisin abin da yake dauke da shi shine daidai abinda malaman fiƙi suka faɗi a wannan mahallin ba daidai ba suka ce idan mutum ya riga ya idar da sallah sai aka gano lum'a sai suka ce to mustahabbi ne ya sake wannan sallah idan da sauran lokaci malam abdurrahman al-akhbar ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatu yace duk wani duk wani hukunci da kaga an ce ka sake sallah in akwai sauran lokaci yace to sakewa ma in akwai lokacin mustahabbi ne to amma nan lafazin hadisin ya nuna cewa wajibi ne sake alwalad da sallah domin ya zo da mai fa'amarahu nabi sallallahu alaihi wasallam al'amru huna yaqtadi al-wujub umarnin da annabi ya anan yana wajabtar da wannan sake alwalad da sake sallah ne ko da lokacin ko ba lokacin wajibi ne a sake alwala a sake sallah wannan shine abin da yake daidai قال أبو سليمان الخطابي الإمام أبو سليمان الخطابي yace arhaqana al-asra idan ba kuma ta rubuce ina karanta daga ta'aliki samir yace tare da cewa shi wannan malami Abdul Ghani ya dauko fassara hadisin can da muka fara karantawa na farko amma sai kawo fassara a ƙarshen babu ko samir yace da ya kamata fassara ta zama a ƙarƙashin hadisin ne kai tsaye amma yace da yake malamin ya kawo ta a ƙarshen babin ne yace dan mu bar abin kamar yadda malamin ya rubuta sai muka bar abin haka to hadisin jiya mun ba kuma ta ba wanda wannan sahabi ne suna Abdullahi dan Amr dan As yake cewa takhallafa annabi sallallahu alaihi wasallama anna fi safaratin fa adrakana wa qad arhaqana al-asr arhaqana sabani yadda na fassara shi je ya zo da ma'anar jinkirtawa ne shine fassarar da Khattabi zai mana anan ina fatan mun gane to al'imamu abu sulaiman al-khattabi ya ce arhaqana al-asra ai akharnaha wato mun jinkirta sallar al-asr yuqalu a larabci ana cewa arhaqtuhu na jinkirta shi ai akhartuhu wato na jinkirtar da abu wa yuqalu qad arhaqatna idza dana waqtuha haka kuma in abu ya kusa an fahimta ana kuma cewa arhaqatna wato kaza ya kusance mu abin da yake sai nuna maka nan wannan kalmar tana daga cikin abzat tana ɗaukar ma'ana tana kuma ɗaukar kishiyarta kusantowa abu ana kiran shi irhaq nesantawa abu kuma ana kiran shi irhaq akwai irin wannan a larabci kamar tahajjud tahajjud a larabci yana ɗaukar bacci sannan sai ka tashi kai wasu abubuwa sannan in kai wasu abubuwa da daddare sannan ka koma kai bacci shi baccin sai kira shi tahajjud me yasa saboda lokacin baccin ka ne sai kai ta yin wasu harkoki sai can kuma sai ka kwanta kai bacci to irin wannan baccin sai kira shi tahajjud sannan idan ka akasanta haka shi ma kuma ana kiran wannan abin da ka akasanta din tahajjud ko mun fahimta shine ka kwanta kai bacci can dare kuma sai ka tashi kai wasu abubuwa waɗannan abubuwan da ka tashi kai sai a kira su tahajjud a larabce kenan don haka a shar'ance sallar tahajjud ana kiranta tahajjud ne in an jinkirta ta ta kai can dare idan ka kwanta farkon dare can ƙarshen dare ka tashi kai sallah sai a kira wannan sallah tahajjud ko ba da ko da ba da azumi ba sallar ka ta shafa ida wutar yanzu in ka barta sai ƙarfe uku na dare ko ƙarfe hudu to sunanta tahajjud me yasa sai a ce saboda ibada ce da kai bayan kayi bacci duk ibada da kai bayan bacci sunan ibada ta hajji da daddare idan kuma ka fara yin ainihin ibada sannan can ƙarshen dare kuma ka kwanta wannan baccin kuma da ka jinkirta shi can ƙarshen dare shi ma sunan shi ta hajji to waɗannan su ake kira al-abdad ka karanta kitabun tahajjud daga cikin sahihul bukhari tare da sharhin ibn hajar mai suna fatuhul bari za ka samu waɗannan bayanan da makamantan su insha Allah to kun ji jama'a to wane ne al-imamu abu sulaiman al-khattabi ya kamata a san shi aiko ya yi sharhin littafin sunan abi dauda malam samir ya ce huwa al-imam al-hafiz hamd ibn muhammad ibn ibrahim ibn khattab al-busti al-khattabi shine babban limami kuma ma'addaci mai suna hamdu dan muhammad dan ibrahim dan khattab al-busti al-khattabi sahibu tasanif al-ba'ida al-badi'a mawallafin littattafai masu daɗi al-mufida masu amfani itana bil hadisi matinan wa isnadan ya ba da muhimmanci game da hadisi wajen matanin hadisi ya gane ma'anar shi ya sharhin shi shine littafin shi ma'alimus sunan sharhin abu dauda sannan da kuma isnadi yana kula da aiki na jar'uwar ta'dil da takhriji da tattauna magana akan haka wa tufiya bi bust ya rasu a garin ainihin bust garin su kenan fi shahr rabi'in al-akhir a ainihin wato watan rabi'in al-akhir sanata 88 wa 300 ya rasu shekarar hijira tana da 388 Allah ya gafarta mishi to jama'a kun ji wannan kenan dangane da fassara arhaqat na dinnan malamin ya yi ishara zuwa ga littafin a'lamul hadis a mujalladin shi na farko shafi na 256 to jama'a kun ji hukuncin lum'a kenan dan haka in lum'a ta kama ka a wankan janaba ko ta kama ki a wankan haila ko a alwala ko makamantan haka in ka gano ka da hukuncin da zaka babu fil madmadati wal istinshaqi babu da ke bayani dangane da kurkurar baki da kuma shakar ruwa a rinka yin hausar da kyau ka a ce kuskuren baki kuskuren baki shine an bugi bakin ba a same shi daidai ba shine kuskura daga kuskure khata'u kurkura ko shine kada ruwa a baki da nufin ɗauraye bakin kurkura karo karo babin sun madmadati wa listin shaki babin da ke bayani akan kurkurar baki da kuma shakar ruwa الحديث التاسع حديث نترى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنفر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده صحيح متفق عليه أبو هريرة الله يقال مش يرضى lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan ku yana alwala ko idan ɗayan ku zai yi alwala falyaj'al fi anfihi to ya sa ruwa a hancin shi ya shaka haka wata riwaya ta zo ta bayyana wadda ta zo cikin Bukhari da Muslim kuma an samu wannan riwaya ma a wata nuska daga cikin nuskoki na littafin Umdatul Ahkam as-Sughra ba kubra din cewa idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an dan ɗayan ku zai yi alwala wato yana cikin alwala to ya sa ruwa ya shaka a hancin shi thumma liyastanfir sannan kuma sai ya tace kaga ba wai ya shakar kawai ba a'a zai tace wa man istajmara to kaga mahallin shayi kenan akan shakar ruwa ko shakar ruwa wa man istajmara falyutir wanda kuma duk zai kama wanda duk zai yi tsarki da dutse kamar zai yi kashi zai yi tsarki ko ya yi fitsari zai yi tsarki to ya amfani da wutiri wato dutse ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara lambobin da suke wutiri wa idza stayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya farka daga bacci da yake yi falwaghsil yadayhi qabla an yudkhilaha fil ina'i to ya wanke hannayen shi kafin ya shigar da hannayen nashi cikin ainihin wato ƙwarya alwala malam ya ce ya samu a gefen ainihin wato nuska ta asalin wannan littafin sai aka sa yadahu wato akwai wata nuska da ta ce yadahu kalmar nan da aka ce din falyaghsil yadayhi a wata nuska falyaghsil yadahu an gane wato idan ka tashi daga bacci za ka yi alwala kar ka ɗauko hannunka kawai ka tsoma a cikin ruwa ko kuma ka zuba hannayen naka a cikin ruwa sai ka ainihin wanke waɗannan hannaye tukuna a waje sannan sai ka ci gaba da yin alwala fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu domin ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwanta ba an gane baka san sanda kake bacci ina ne ka jefa hannunka ka jefa shi kan najasa ka sa hannu ka gwaguda duwawunka ko ka gwaguda azzakarinka ko kin taɓa farjin ki ko ka sa hannu ka kwakuli ta sono kana bacci duk baka sani na fata an gane to wani aka ce da aka faɗa mai haka sai ya girman kai ya ce a shi in yana bacci ya san inda hannun shi sai kawai ya tashi sai ga hannun shi a cikin duburar shi girman kai babu kyau abinda shari'a ta ce maka kawai kabi in ka tashi bacci kafin kai alwala karkata ka ainihin wanke hannayen to wannan wanke hannu ne ake nufi da shi wanke hannu ne na alwala ko ko wanke hannu ne na musamman a'a wanke hannun alwala wato wannan yana nunawa in ba bacci ka tashi ba kana da yakinin hannunka ba wani datti ba wata kazanta za ka iya koma hannunka kai tsaye cikin ƙwayar alwala amma in ka tashi bacci saboda akwai kyakkyawan zaton hannunka ya faɗa kan wani abu wanda mai yawa baka sani ba to sai ka ce kakka tsoma haka wannan wanke hannun ba wai wanke hannu ne na wani abu daban ba a'a in za ka yi alwala bayan ka tashi bacci za ka yi alwala kakka tsoma hannunka sai ka riga ka yi wannan wankewa da ake so uku tukuna shine abin da yake nufi wa fi marjin da muslim a cikin wani lafazi na muslim falyastanshiq bi min kharai'i min al-ma' ya sa kafofin hancin shi guda biyu ya shaƙi ruwa sun malyastanfir sannan sai ya tace wato duk mutumin da yake da kafa hanci guda biyu idan ya shaƙi ruwa wajen shaƙar ruwa alwala da hanci ɗaya to bai ba sai ya sa biyu ɗin tunda ya ce bimin karai da kofofin hancin shi guda biyu ina fata an gane dan dan adam yana da zangari da karambani wani kaga ya tashi sai ce zai wani style ya ce zai shaƙa ta gefe ɗaya ya isa kawai sai ya shaka duka hancinan guda biyu sun shaka sai malam ya ce sahihun wannan hadisi sahihi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ainihin ruwaito wannan hadisi a nan bari in tambihi kun ga abdulgani ne ya ce sahihi ko sannan kuma sai ya ce muttafaqun alaihi nabi'a ce ta malaman hadisi tuntuni ko da hadisi bukhari da muslim suka ruwaito in malaman sun su sukan bayyana matsayin hadisin ba wai dan dama suna tuhuma hadisan bukhari da muslim ku karanta cikakken bayanin wannan magana da nake a muqaddimar takhriji da tahqiqi da ta'liqin littafin bulughul maram din nan na samir za ku samu gamsasshen bayani akan haka Allah ya taimaka wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi a lamba hadisi na 237 da lamba hadisi na 21 وفي لفظ سيما لا يجي أتكلم أنا لفظين وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يجي من توضأ فليستنشق wanda duk yake alwala to shi kenan ya shaƙi ruwa wato lallai ya shaƙar ruwa alwala in mutum yana yi shine malamai na malikiya suka ce sunna ce mu'akkada sauran malamai kuma suka ta'abiri da cewa wajibi to duk magana ɗaya ce don su irin waɗannan malaman su ne malaman ahnaf da malaman shafi'iyya da na hanabila galibi in suka ce wajibi abin da suke nufi shine abin da maliki yake nufi da sunna mu'akkada dan haka sai ka ji sun ce sallar idi wajiba ce sallar witri wajiba ce abin da suke nufi sunna mai karfi ina fata an gane sai malam zai ce warawa ku muslimun muslim ya rawaito wannan hadisi an abi sa'id al-khudri aidan har yau daga abu sa'id al-khudri wato ba daga abu huraira ma kadai ba an gane ko wato imam muslim ya rawaito hadisin ta hanyoyi biyu daga abu huraira da kuma sahabi abu sa'id al-khudri wa sahha fi hadisi usman ibn affan ya tabbata a cikin hadisin usman dan affan wa abdullahi ibn zaid ibn asim da abdullahi dan zaid dan asim dan asim anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama madmada annabi ya kurkura baki wasan shaka kuma ya shaki ruwa salasan so uku abin da ake so a nuna shi ne waɗancan hadisai da muka karanta da farko kun ga basu kaidin cewa so kaza za a shaki ruwan ba ko to mafi karancin ka shaki ruwa so ɗaya yayi amma ma yake ce maka akwai hadisai kuma waɗanda suke ingantattu ne daga ainihin sayyidina Usman da Abdullahi dan Zaid dan Asim sun nuna cewa annabi ya kurkura baki ya shaki ruwa din kuma so uku sai dai anan ya kamata jama'a su faɗaka akan cewa shakarwa da kurkurar baki a haɗa ake yin su da kwarfa guda ake yi hadisin ne magana akan rarrabe su bai tabbata ba ma'ana an ka zo za ka ɗibo ruwa da tafinka na dama haka sai ka gunsa sai ka rage in ka gunsa ka rage sai ka kurkura baki sai ka zubar wannan ragowar sai kuma ka shaƙa sai ka sa hannunka na hagu kuma akan karan hancinka sai ka fyaci ka yi ɗaya kenan ka kurkura baki sau ɗaya ka shaƙi ruwa sannan sai ka sake ɗibowa sai ka gurtsa ka kurkura sai ka zubar ragowar kuma sai ka shaƙa sai ka sa hannunka na hagu sai ka fyaci ka yi biyu kenan na uku ka sake ɗibo ruwan da hannunka na dama ka gurtsa ka rage a hannunka ka kurkura baki sai ka zubar sai kuma ka shaƙi wannan ragowar sai ka fyaci abin da ya tabbata cikin hadisi an fahimci wannan da kyau jama'a amma magana cewa za ka ɗibo ka kurkura baki ka ka zubar ka in ka gama uku na wanke baki sannan ka sake ɗibo wannan ka shaƙa asali in dai a hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama bai tabbata ba yanzu ba ana magana akan haka ta yi bane ko ba ba ba wata ake magana ba muna magana akan ingancin haka daga annabi wannan bai inganta daga annabi ba ku karanta littafin as-samar mustafa fi fiqh sunnati wal kitab za ku samu bayani akan haka insha Allah Allah ya taimaka gashi shine sai mala a ƙasa yake cewa hadisin Usman dan Affan yana nan zuwa a lamba ta 44 hadisin kuma Abdullahi dan Zaid dan Asir shi kuma yana zuwa hadisi na 45 waɗannan hadisan da yake ishara akai ina fata an gane الحديث الحادي عشر حديث نقوم شاء وعن ابن عباس قال لدى ابن عباس ابن عباس يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظن الله إلى أمين الله ثبت على ريش يتي استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا كشاكروا سوبيو متكا كوكبو sai ce dalu al-imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a ƙasa malam samir ce hasan wannan hadisi hasan ne rawahu abu dawud al imam abu dawud ya rawaito shi a lamba hadisi ta 1141 abinda wannan hadisi yake cewa annabi yayi umarni da a shaƙi ruwan so biyu kuma a kai matuƙa wajen shaƙar ko kuma ainihin a shaƙa so uku ina fatan mun gane to za mu ji wani hadisi ba da daɗewa ba zai fassara shi insha Allah الحديث الثاني عشر حديث نجوم شاديو وعن عاصم ابن لقيط ابن صبرة daga asim dan laqita dan sabira an abihi daga baban shi laqita dan sabira qala baban nashi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace qultu ya rasulullah nace wa manzon Allah ya manzon Allah akhbirni an alwudu ba ni labari ya ake yin alwala ne qala sai annabi yace asbil alwudu'a in ka zo alwalan ka cika ta wato annabi ya fahimci wannan mutumin ya san alwala wasu abubuwa yake neman ƙarin bayani don haka in ka zo ka cika alwala me ake nufi da cika alwala ba wai yi uku uku ne cika alwala ba yi din da za ka yi na farkon nan wanda malamai suka ce farilla ne ka tabbatar ka wanke gaba ta wanku shine ka cika alwala da za ka wanke su uku amma duk da lum'a ba ka cika alwala ba da kuma za ka wanke so ɗaya ɗaya sai to ɗaya duk ya kuma ya fita ka cika alwala saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika alwala yana nufin ka wanke kowace gaba ta cika yadda ta kamata wa khallil bainal asabi sannan ka tsefe tsakanin yatsu anan sai ce yatsu kawai bai ce yatsun kafa ko na hannu ba kadai dan haka da yatsun hannu da na kafa da sun shigo ciki saboda alifin da lamun da ya shiga cikin kalmar al-asabi listighraqu jinsi jami'il asabi wa balin filistin shaki sannan ka zo shakar ruwa ka shaki ruwa ka kai matuƙa wajen shaka illa an takuna sa'iman sai dai in azumin kake kaga wannan hadisin shi ya fassara wancan kenan da annabi ya bada umarni akan a shaki ruwa sosai can bai kawo kaidi ne ce sai dai in azumi kake dalili akan duk sanda ba azumi kake ba in ga dai shakar ruwa zaka shaka sosai amma in azumi kake sai ka shaka sama sama ina fata an gane malam yace dalil al-imamu abu dawud ya rawaito shi sai shi malam samir yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dawud al-imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 142 الترمذي ده الإمام الترمذي ألم حديث سنة 38 وانظر البلوغ يجي سي كدوب بلوغ المرام tisan da samir ya ce ka duba bulogul maram yana nufin bulogul maram mai dauke da tahqiqin shi don wani lokacin zai kai yana faɗi zaka ji yana cewa unzur bulogul maram bi tahqiqi tare da tahqiqi ina fata an gane to sai malam ce wal isbahu abinda ake nufi da al isbah al itimam cika alwala wa yakunu bi iblaghil wudu mawadi'a yana nufin kowace gaba alwala a cika ta a wanke ta yadda ya kamata wa tawfiyatu kulli udwin haqqahu kowace gaba a bata haƙƙinta wajen wankewa wa takhlilul asabi ita yatsu kuma almuradu bihi asabi'ul yadaini war rijlaini yatsun hannaye da na kafa kama jaa zalika sarihin fi hadith ibn abbas al-ati raqam 23 yace domin cewa tsaye yatsu din ana nufin yatsun hannu da na kafa yace wannan ya zo karar a wani hadisi da zamu karanta a nan gaba hadisi na 23 wanda sahabi Abdullahi dan Abbas ya ruwaito ya sun kafa da na hannu annabi yace a sai ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam to mun koma sama sai mu ga da yace dalil sai kuma yace ta tarafan minhu ai wa akhraja at-Tirmidhi tarafan minhu al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito wani yanki na wannan hadisi wa qala sai shi Tirmidhi din yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne ingantacce kuma kyakkyawa kyakkyawa ingantacce الحديث الثالث عشر حديث نبوم شاؤكو وعن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمة بن قيس يتي من ظن الله إرادة أن ينشن الله ثبت على يتي إذا توضأت فانتفر إذا كان الولاء توكتات الولاء to lazumin tace ruwa shine ne shine shaka sai ka shaka tukuna naka tace kaga dalilin ka hadisin ababin kenan wa idan tajmarta fa autir idan kuma zaka kama ruwa da dutse wato in zaka yi tsarki da dutse wajen fitsari ko kashi sai kai amfani da lambar da take mara wato lamba uku ko ɗaya ko biyar ko bakwai lamba dai mara adadi mara sai ce ta aiwa akhrajahu at-tirmidhi wato tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala sai ce hadisin hasanin sahihu hadisin kyakkyawa ne kuma ingantacce ne ina fata an gane in ce rawahu tirmidhi ga sha kasa malam sani ne yace sahihun wannan hadisi ainihin sahihi ne al-imam tirmidhi ne ya rawaito shi a lamba hadisi na 27 wa rawahu aidan an-nasa'i haka al-imam an-nasa'i ma ya rawaito wannan hadisi a cikin mujalladi na ɗaya shafi na 67 وابن ماجه ده الإمام ابن ماجه ألمبا حديثي نتري حدود شدة والاستجمار أبن ده أكي في ده الاستجمار التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة لا الله يا لنا سروت أو لنا كنت أنا جوا سوانا yace wato amfani da ƙananan duwatsu a wajen ainihin shafe najasa tambihun ja a fil hashiya samira ya ce ga wani rubutu da ya gani a ƙasan rubutun wannan littafi qala diya'uddini diya'uddini muhammad ibn abdul wahid al maqdisi muhammad dan abdul wahid al maqdisi an gane wato wannan almajiri ne kuma ɗanyar mawallafin wannan littafi ne yace qad rawahu aidan an-nasa'i wa ibn majah har wa yau nasa'i da ibn majah ma sun ruwaito wannan hadisi shi mai littafin asali tirmidhi kawai ya takaita shine wannan ya ta'liqi yace ai nasa'i shine shi samir ya fitar da inda waɗannan malaman suka fitar da hadisi to jama'a kun ji dan haka bayani dangane da shakar ruwa da tacewa kun dai da abin yake kun ga kuma yadda ya kamata to shikenan sai aiki kawai abin da ya rage ke babun fi mas'ir ra'si wal udhunani babun da ke bayani game da shafar kai da kuma kunnuwa guda biyu ina hukuncin shafar kai ina hukuncin shafar kunnuwa kuma yaya ake shafar kai da kunnuwa din الحديث الرابع عشر حديث نشاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما تاء أي معناه أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara mishi yarda ya ce lallai annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shafi ainihin kanshi da kuma ainihin kunnuwan shi sai ya ce zahirhima wa batinihima cikin kunnuwan shi wajen kunnuwan shi da kuma cikin kunnuwan shi ina ne zahir ina ne wajen kunne wajen kunne shine nan bayan ka kwantar da kunnen nan shine wani nan kuma da kake ganin nan inda yake da kwanoni din da kake taba kai tsaye in ne maka kai kai nan shine cikin kunne to annabi ya shafi ciki da waje din al-imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma yace wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce malam samir da yazo sai yace sahihun wannan hadisi sahihi rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi bi sanadin hasanin da isnadi kyakkyawa kaga anan tirmidhi da yace hasanan sahihun ya tabbata a bisa fassara da malaman suka yi kenan da suka ce dama in malami ya ce hasanan sahihun yana nufin hadisin ko dai hasanin ne ko sahih yana shakka ko kuma yana nufin hadisin yana da ɗayan hanyoyi biyu yana da hanya hasanin da kuma hanya sahih sai zama da ce wannan hanyar da ita tirmidhi ba sahihiya ba ce hasanin ce amma shi hadisin fa sahihi ne me yasa sai ce wala hu shawahid yasihu biha hadisin yana da wasu hanyoyi ne waɗanda za su yi shaida wanda zai zama sahihi min ma rawahu abu dawud daga ciki akwai hadisin da abu dawud ya rawaito a lamba hadisi ta 135 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a mujalladi na farko shafi na 88 bi sanadin hasanin aidan da isnadi kyakkyawa har wa yau wanzur al-bulugh sai ce ka duba bulugh al-maram shafi na 36 wato lamba hadisi ta 36 to jama'a kun ji wannan hadisi ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kanshi kuma ya shafi kunnuwan shi yanzu hadisin ya tabbatar da cewa akwai shafar kai da kunnuwa kenan ko kaga wannan ke nuna maka ashe qur'ani kadai ba zai wadatar da kai wajen bautawa Allah ka dace da yadda annabi ya bautar ba har sai ka hada da hadisi in ba ga ba qur'ani ya ce a shafi kai ne a cikin qur'ani akwai inda aka yi magana shafa akan kunne babu amma ga hadisi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shafi kanshi kuma ya shafi kunnuwan shi wannan yake nuna kenan aikin da Allah ya turo annabi yayi wajen isar da sako akwai jimillar isar da sakon da kuma bayyana yadda sakon yake shine wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wannan ayar ba wai kawai tana bayani akan isar da sakon bane a'a bayanin sakon ita wannan ayar take bayani akai ina fatan mun gane ayat da take cewa kuma ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka min an-nas wannan aya tana wajabta mishi ya bayyana ya isar da sako to in ya isar fa sai ya tsaya kuma ya bayani shine wannan aya take cewa dan haka ɗalibi da ake karantar da shi a musulunci ba a yadda kawai a rinka karatun ba ni bakin baka fassara ba dole sai ana karanta mishi ana mishi bayani yana gane ma'anar karatun da ake bashi a ƙarƙashin wannan tsarin karantar da alƙur'ani da ake a ƙasar nan yana buƙatar a gyara shine yanzu ana karantar da kai alƙur'ani in ka nuna ka haddace ka iya sai kuma a zaunar da kai a gaya maka hukunce hukuncen da kake ɗaukar su ba wai ka samu mutum ya haddace ƙur'ani gaba ɗayan shi izu sittin amma bai san me yake karantawa ba kuma ka nemi mai cece fassara kaza bai sani ba yaya bayani kaza bai sani ba sai zai sallah sai ga bai iya sallah sai zai zakka sai ga bai iya ba amma kuma da an taba shi ya haddace qur'ani jama'a mun fahimta Allah ya ce maka الحديث الخامس عشر حديث نقوم شادير وعن الربيع بنت معوذ لقى ربيع إر معوذ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ rubayya ta ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala qalat ta ce ita dai rubayya din fama saha ra'asahu sai na ga ya shafi kanshi wa masaha ma aqbala minhu wa ma adbara ya shafi kanshi ta wajen gaba da kuma ta wajen baya wa sudghaihi da kuma wajen kundukukan shi wato hatta wajen kundukuki gefen wajen kunne sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa za mu zo mu kwatanta yadda abin yake wa uzunaihi da kuma ainihin kunnuwan shi marratan wahidatan so ɗayan rak ina fata an gane wannan hadisi abu dauda ainihin ya fitar da shi gashi malam samir a kasa yace hasanun wannan hadisi kyakkyawa ne rawahu tirmidhi al imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 130 rawahu abu dawud afwan abu dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi ta 129 wa fil hashiya samir ya ce a ƙasan wannan littafi sai na ga an sa ta wato tirmidhi ma ya fitar da shi qala hu diyauddin muhammad sai shi wanda ya sa wannan ta din sai ya ce diyauddin muhammad shi ya faɗi muhammad dan abdullahi din shi kuntu ni samir sai ya ce rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito wannan hadisi bi raqamin rabi' wa salasina a lamba ta 34 wa qala kuma tirmidhi din yace hadisin hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne to abin da ake nufi da shafar kundukuki jama'a wajen kokarin shafar kai ne kundukuki yake shigowa a wajen kokarin shafar kunne sai kundukuki yake shigowa da kuma wajen kokarin shafar kai yayin da ka shafa wa hannayenka ruwa da farko a sani a cikin shari'ar musulunci ba a shafar kai da tafin hannu daya manta da abin da wasu mazhabobi suka ce ba ta mazhaba ake ba ana ta addini ne yanzu in aka zo da hannu biyu hannayen guda biyu ake shafawa ruwa ya zama dukkan su sun jike sai a shafi ainihin kai din a tafi haka sannan sai kuma a dawo da wannan shafar wannan shafar da kai ita ce ne za ka shafi ainihin kunnuwa da ita to a wajen imma shafar kai ko a wajen shafar kunnuwa a nan ne kunduku kai sukan shigo ina ne kunduku ke shine daidai da saitin inda kunnanka yake to daga gaba ga wasu ƙasusuwa nan haka daga sama to nan ne ake kira kundukuki saman abin da ake kira kunci kunci nan haɓa nan kunci nan kundi kuki ina fata an gane to yayin da ka taho shin haka za ka yi kamar yadda wasu ke mutum ya zurmuka babban yatsan shi a ciki yana shafar kan shi a sanda ka taho kana shafar kanka haka kana dawo da shafar a nan ne za ka ko babban yatsanka ko wani bangare na daga hannunka yana taɓa kundi kukinka don haka ku gane ba rubai ne tana son ta ce ne annabi yana shafar kundu kuke shafa ta musamman kamar yadda yake shafa ta musamman ga kai da kunnuwa garin shafar kunnan ko ka shine ainihin hukuncin kundu kuke yake shigowa abu na biyu duk mutumin da ya shafi kanshi bai shafi kunnan shi ba matukar da gangan alwalar shi ba ta yi ba abin da yasa akwai hadisi da zamu zo zamu tattauna magana akan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-udnani min ar-ra's kunnuwa suna bin hukuncin kai ne matukar mutum ya shafi kai shi bai shafi kunne ba to ya bar mum a alwala shi inda gangan ne alwala ta baci idan kuma da kuskure ne to sai kokari ya gyara kafin ya je sallah kaga wannan yake nuna maka ashe in ka ce kadai madarar abin da qur'ani ya zo da shi zaka karanta sai ka ce to ai a hankalce da a larabce da a kowane yare ai kai daban kunne daban ko amma kaga shari'a ta nuna cewa shi kunne din yana bin hukuncin da kai yake bi can haka abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi shine wannan da kake ji da kanshi da kunnuwan shi aka ce ya shafa marratan wahidatan so ɗaya ko to yanzu tambayar da za ka yi ina hadisin tajdidul ma'i lil udnaini hadisin sabunta ruwa ga kunnuwa wannan hadisi bai tabbata ba hadisi ne munkari ka karanta takhrijin shi a cikin bulugul mara munkar ko sha bai tabbata ba cewa in an shafi kai in kuma ba a shafi kunne sai an sake dangwalo wani ruwa na musamman wannan hadisin bai tabbata ba don haka hukuncin da fuka ha'u suka gina akai hukuncin ma ya rushe abin da ya tabbata shi ne wannan kunnan zai bi hukuncin kai ne ka shafa ka dawo da shafar wannan laimar da ta rage ita za ka shafi kunnan to anan an ce ya yi sau ɗaya akwai wasu hadisai kuma ingantattu za mu zo mu same su mu tattauna magana akan su anan su kuma an samu annabi yakan yi sau biyu ko sau uku kamar yadda yake yin sauran gaɓoɓi wannan sai nuna kenan kamar yadda ake wanke kowace gaba sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku haka hukuncin yake ga ka kaina ana iya shafar shi sau biyu ana iya shafar shi sau uku akwai hadisai ingantattu cikin sunan abi dawuda da kuma sunan nasa'i karanta littafin tamamin linna fi ta'liqi ala fiqh sunna saboda haka jama'a ku fahimci wannan kuma ku gane da cewa jama'a dole ne ku tashi ku bincike na ilimi akan matsaloli irin waɗannan don ku san su sani kuma a bisa ilimi waɗannan tafai da muke cewa duba littafi kaza yaddar ka da mu kattafa ka ce to shikenan ka gamsu a'a so muke ka je ka duba din yaran kai ma kana da hujja a hannunka ran da magana ta taso ba wai malam zaka nufo ba a'a dama ka tattale hujja magana na tasowa kawai sai ka bude kai ne yanzu malamin maganar amma an ce duba littafi kaza ka tafi saboda ka amince baka duba ba ai banda amincewa kuma su ake kai ma ka zama malamin kanka ran da magana ta taso ba wai turewa za ka yi wurin malam ba kuma ka zo ka samu malam ya mutu ko malam baya nan ko malam yana da wani shagali kuma ka koma ka ce to kana zuwa ne kana zuwa ne me yasa na fatan mun gane Allah ya taimaka الحديث السادس عشر حديث نبوة شاشدة وأن المقدام ابن معد يكري daga miqdam dan ma'ad yakari wannan tagwayen suna ne abin da ake nufi da tagwayen suna shine a Hausa irin dan ladi dan ladi da makamantansu da suna ne mai zaman kanshi ladi kuma suna ne mai zaman kanshi sai aka hada sai ya zama sunan mutum dai ko a larabci ma akwai irin wannan gashi ma'ad yakari habara maut suna yi biyu ne sai a haɗa sai su tashi sai zama ɗaya ina fata an gane alkin radiyallahu anhu qala yuti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi wudu'in fatawabba'a wa ghasala kaffayhi salasan wa ghasala wajhahu salasan ثم ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما المقدام أما أبي يكرم dan kabilar kindi wannan dan yau sai imran kaisu ne kenan ko bikin dawa ne radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki ya kara mushi yace uti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi wudu'i an zo da annabi abun alwala asalin wudu'u abun alwala ruwan alwala yana iya daukar wudu'u dutar alwala tana iya daukar sunan wudu'u ita kuma alwalar ita ce wudu to an zo da annabi ruwan alwala فتوضأ في الولاء فغسل كفيه ثلاثا في وانت تابقا شسو قلوا لها كفيه أتي فغسل كفه ثلاثا ثلاثا أتي فغسل كفيه ثلاثا idan ka za ka fara alwala tafukan hannayenka guda biyu za ka haɗa ka wanke su sau uku ba wai dama uku hagu uku kamar yadda mai iziya ya faɗi ba wannan ba daidai ba ne babu dalili a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake daidai shine da hannun damar da na hauna sai ka hada su sai ka wanke su so uku gaba daya shine abin da ya dace ya rasala wajen haihu salasan fuskar shi kuma ya wanke ta so uku summa zira'aihi salasan sannan sai kuma zira'an shi guda biyu so uku to nan kuma ba irin wancan ba ne don nan da aka ce zira'an shi so uku inda yana ɗaukar irin wancan hukuncin to da sai zama shi ma ya haɗa zira'an ya wanke so uku to amma kuma shi ne zahiri amma me yasa ba za mu faɗa haka ba saboda an samu wasu hadisan da suka fassara wannan ma'anar cewa kowane zira'i ɗaya daga cikin zira'an biyu ne ma'anar ya ɗauka su uku amma wannan na tafukan hannaye zira hannayen ne ya wanke su uku ba a samu wani dalili wanda ya nuna cewa wannan uku wannan uku ba amma wannan wasu hadisan sun zo da suke fassara wannan uku wannan uku kuma za mu same su a nan gaba hadisan sai na Usman da makarantar su kun fahimci yadda ake tasarrufin yadda ake fassara abubuwa ma'ana abun yadda ya zo haka za ka bashi sai in wani nafsi ya zo ya fassara shi ko ya faɗaɗa shi sai ka faɗaɗa da gwargwado yadda nafsi ya faɗaɗa sun ba ta madmada wa sai shaka salatan sannan ya kurkura baki ya shaƙi ruwa sau uku kamar yadda muka faɗi a can baya kaga da kurkura baki da shaƙawa a nan ba a raba su ba ko sai aka bar su a haɗa to kamar yadda muka faɗi a baya ثم مساها برأسه sannan sai ya shafa wa kanshi ruwa ka kiyaye akwai ta'addi a nan da ba'u ku duba ba a ce summa masaha ra'asahu ba da an ce summa masaha ra'asahu sai ya shafi kanshi amma ba'un din da aka kawo malamai suna cewa lil insaq ya shafa hannun ne da wani abu bishai'in wa ma huwa shay alma ai sama sahara asahu bil ma'i in ba haka ba da sai a ce sama sahara asahu kawai sai ya shafi kanshi amma ga ce sama sahara bi ra'asihi thumma masaha bi ra'asihi sannan sai shafa wa kanshi ruwa ma'anar ba'un din kenan duk in kana karanta a tafsirai zaka ga da fasara hadisi zaka ga ana cewa alba'u lil insaq ita wannan ba'un ta zo ne dan ta nuna an shafi kan ne da wani abu akwai wani abu da aka shafa wa kan shine ruwa salasan a ko a wa ubunai sai ya shafi kan shi ko ya shafa wa kan shi ruwa wa ubunai da kuma kunnuwan shi zahirin huma wa batin huma bayan su da cikin su ga wannan ma yana tabbatar da al'uduna ne minan ma'asi ko da kan da kunnuwan haka nuna sai musu shafa guda mana yake dalil al-imam abu dauda ya ruwaito shi a cikin tahriji malam samir yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya ruwaito wannan hadisi a lambar hadisi na 121 sai yace wa bi wadu'in din nan da aka ce wadu' sai ce bi fatil waw wawun din waw din ai mai fataha ya'ani bima'in yatawabba'u bihi an zuwa da annabi ruwa wanda zai yi alwala da shi kun ga kalmar wudu'u alwala wudu'u kuma fa ruwan alwala to sai ka kiyaye wannan dake وروى ليث الحديث السابع عشر حديث نبوة شابكوي ما ليث وروى ليث ليث يا رويت عن طلحة بن مصرف وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال shi ainihin wato talhatu ya rawaito daga mahaifin shi musarrif mahaifin nashi kuma daga kakan shi kala kakan nashi yake wa aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ra'sahu marratan wahida naga annabi yana shafar kanshi ainihin wato su daya hatta balagal qazala har sai da kai kera menene qazal sai ce wa huwa awwalul qafa farko farkon kera malam samir ya ce da'ifin wannan hadisi da'ifi ne don shi malamin ya sa dalon anan ana ku nuskan kuma da ya kewaye ko sai sa da'ifin ko eh to haka da'ifin yace wannan hadisi da'ifi ne rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi anan ba hadisi ta 132 wa laysun shi laysun din nan huwa ibn abi sulaiman shine laysun dan abi sulaiman fatih sinan muhammad wa fatih lam qala anhu al-hafiz alhafiz ya ce shi wannan laifin saduk mutumin kirki ne na haka ku kiyaye in kuka zo fassara kalmomin jargon ta abin sai kun lura da kyau in ba haka ba zai ka fassara wanda ba wuce ba zai gane in san da mazo kalmar saduk sai in ce mutumin kirki ba ni cewa mai gaskiya don in ka ce mai gaskiya to in haka koma ma'anarta a cikin jargon ta abin ta koma sika kenan a'a abin da take nufi saduk mutumin kirki ikhtalafa jiddan sai dai kuma ya samu rikicewa kwakwalwa kwarai da gaske ma'ana ya rikice yadda har ba a iya bambance hadisan shi da suka inganta da waɗanda ba su inganta ba walam yutamayyaz hadithu har ma malamai ba su iya bambance hadisan shi ba ya rikice kwarai to daga cikin abubuwan da ke kawo rikicewa kwakwalwa jama'a ga malamin hadisi shi da gobara gobara ta zo ta cinye gidan shi littattafan da yake dubawa yana nazari ya zama babu su sai kwakwalwar ta rikice ko kuma wani ɗan shi ya rasu ko matar shi wanda ya jarabtu da su sai samu rikici a cikin kwakwalwar shi ko dai ya samu wata fitina kamar makanta ko kurunta ko makamanta to sai ya samu ikhtilaf to irin wannan in ya faru malamai na hadisi sai su tsaya su duba waɗanda suka ruwaici hadisai a wurin shi suka tafi suka ci gaba da yaɗa hadisan tun kafin ya samu rikicin an iya gane su an iya gane sai a ce to duk sanda wane da wane da wane da wane suka ruwaito hadisi daga wurin wane to hadisi ingantacce ne amma da wane da wane da wane su sun yanci hadisi wurin shi ne bayan ya samu rikici to ba za a karɓa hadisan su ba su ko su wane ba a gane ko kafin ko bayan rikicin bane dan haka su ma ba za a karɓa ba kun ji haka malamai ke kasa su kashi uku kun fahimta da kyau jama'a ina ce maka sai ce to yayin da ya zama hadisi wato ya samu rikici kwarai da gaske lam yutamayyaz hadisu habba iya tantance hadisan shi ba faturi ka sai aka yi watsi da shi وقال أبو داود أكبر روايته من حديث أبو داود بيجمع روايته حديث سيكي قال مسدد مبنى من حديث يجم بكتر الإمام مسدد ابن مسرحب ابن مسربل يتي فحدثت به يحيى سينا جينا بيوى يحيى لابار وانا حديثي فأنكره سيد مسلش قال أبو داود أبو داود يقول وسمعت أحمد هذا ما لدينا أحمد بن حنبل يقول لنا شوى ابن أبينا زعم كان ينكره ما لم يفهم شيء ابن أبينا ما ينا مسلم الحديث ويقول ابن أبينا هنا شوى إيش هذا إيش هذا منين كما وانا wato wannan ya nuna galgaliya ta takan shige su su ma wani lokaci ina fata an gane ai ayyu shay'in haza shine aish haza ne wannan kuma talhatu an abiyi an jaddi talha kuma daga baban shi daga kakan shi wani irin isnadi na wannan mai rikici kuntu ni samir sai nace to talhatu bin musarrif thiqa shi dai talhatu dan musarrif amintacce ne mai gaskiya wa amma abu wa amma baban shi da aka ce wai daga gare shi a karbo hadisin وقد قال عنه ابن حجر في التقريب ابن حجر يا فدي cikin تقريب التهذيب يتي مصرف ابن عمرو ابن كعب او ابن كعب ابن عمرو الياني الكوفي روى عنه طلحه ابن مصرف مجهول shi baban nashi majhul ne ba a san shi ba kila ibn uyayna aka ce wa ibn uyayna طلحه ابن مصرف an abihi an jaddihi ra'a jaddihi annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wai kakan nashi ne yace daga annabi ya ga annabi din فقال يا حياه sai ya haya ce almuhaddisuna yaquluna qad ra'ahu malaman hadisi ne sun ce wai ya ga annabi din wa ahli baitihi amma fa mutanen gidan shi kuma yaquluna suna cewa laysat lahu suhba bai zauna da annabi bai ga annabi kaga kuma wasu irin hanyoyi na tarji malaman hadisi suna cewa su da ba zauna da shi ba wasu da zauna da shi kuma suna tabbatar da cewa bai ga annabi yanzu abin da ake ce maka illoli guda biyu illar farko ita ce shi baban falha din shi musarrif majhul shi kuma kakan nashi da aka ce ya ga annabi da yace ya ga annabi yana kaza shi kuma shakka ta shigo game da kasantuwar cewa shin shi sahabi ne ko tabi a kaddara cewa sahabi ne to amma kaga isnadin ya samu matsala akan shi baban ainihin musarrif to dan haka kaji samira ya hukunta cewa wannan hadisin da isi ne wannan hadisin da ba kaɗai ya zo ne bayyana mana annabi ya shafi kanshi su ɗaya ko to amma in ba a manta ba ai wasu hadisan da muka gabatar sun wadatar ingantattu ya haka wannan ko da an yi asara shi babu kowanne insha Allah eh na kamar zaka yi magana wai baban dana eh baban dana to الحديث الثامن عشر حديث نشأ تقص وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ابن عباس يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا يا الولا فذكر الحديث كله sai a mace hadisin gaba ɗaya shi salasan salasan ya ce sau uku uku duka gaɓoɓin sau uku uku wani sa da ra'asi wa ubulaihi mas'atan wahida da kan shi kuma da kunnuwan shi sai ya shafe su shafa ɗaya dalu abu dauda ya fitar da shi malam ce ba ifin wannan ma ba ifi ne rawa abu dauda al-imam abu dauda ya rawaito shi a lamba hadisi na ɗari ɗaya da talatin da uku wannan hadisi ma zaifi ne bari ka ji abin da abin da Abu Dawud yake qala Abu Dawud Abu Dawud yake ahadithu Usman as-sihah wannan a cikin matani ne fa ko hadisan Usman ingantattu kullu tadullu ala anna ar-ra's marra duk hadisan Usman suna nuna shafan kai su ainihin ɗaya ne fa innahum zakaru wudu'a salasa salasa sun ambaci alwala gaba uku uku wata gaba a wanke ta su uku قالوا فيها أما أتكين وأنا حديثنا أنا أفنان سيسكة وما سعر أسه أما دا أكبر كي سيسكة سيشا بكيش لم يذكروا عددا بس أما عددي كما ذكروا في غيره كما يذكر فديا ولوله سيوا ما ينون تشيوا إن دي رواية أفنان رواية أفنان تارويتو تشيوا شافر كي سوديكينا don sauran gabobin sun ce uku uku da suka zo kai ko sai suka yi shiru kaga zo guda ke na fata an gane da duba littafin sunan abi dauda mujalladin farko shafi na 27 to jama'a kun ji yadda al'amuran suke haka ake bi a tace addini a hankali a hankali to wani irin wannan tacewar ita ce zai ga to yaushe za a zauna ana wannan tace tace to kuma a dauko shi mana kawai a karanta duk abin da fiqh ya ce to ai irin waɗannan hadisan ne su malaman fiqh gaba ɗaya suke gini akai dan haka in kuma fiqh aka zo sai a ce to ai malamin fiqh kuma ya faɗi wannan magana dalilin wannan magana su ne waɗannan hadisan in mutane su ai ba su kai ilimin su ba da su iya waye ga muku kuna kashe wa kanku zuciya kawai kuna cewa ba ku kai ilimin su ku tashi ku koyi ilimi su ma ba koyi su kai ba duk cikin malaman su da kuke karanta jafan su babu wanda yake sahabi ne babu tabi hatta idan malik tabi'un tabi'i ne ba wai mai risala ko mai iziya ba ko makamantan haka ilimin tashi ake ake koyon shi kawai in ka tashi ka koya za ka iya amma matsalar ita ce kamar wani irin tunani ne da yake ga jama'a misali jama'a san da kamar garin ku ka tafi wani gari karatu sai ka ce kai gari kaza akwai karatu kowane gari na akwai karatu matsala daga gari ka ne in kana garin ku zaka ba harkokin ka ne ka zauna kai karatu yau za a je ɗaurin aure nan gobe za a je sulhun can jibi za a je can za a je can za a je can ga malaman a garin ku sai ka ki karatu da ka tafi wani gari ku karatun ya kai ka ba ruwanka da ɗaurin aure da yana harka me kake yi karatu sai kuma ka ce wai karatu ya fi yawa a wannan gari a'a abin kawai wani shugabar ne a cikin kwakwalwarka saboda haka in har mutane za su daure su yi karatu za ku iya zama ku tace addini yadda ya kamata a tace shi amma in kuka saka karayar zuci da lalaci to shi kenan dole ne sai ku zama muƙallidai to muƙallidi kuma bai da tabbas game da addinin shi shi ne kawai sai dai a ce mishi kaza kawai amma zama za ka ka zauna ka je wurin malamai da suka sani su koya maka sannan kuma ka zauna ka duƙufa akan aikin karatu amma an har ba za ka iya haka ba to kai mukallidi ne to kuma babu alheri a ana magana ilimi ka saka baki kowace iri ce babu sulmati ala da imama babu da ke bayani game da shafa akan rawani na na hadisin da ke dama yayin ka duba da ba haka ya kawo abin kawai ba a shirye kawo su shi ne dubi da aka ce da farko an zo da annabi abin alwala sai wanke tafukan hannayen shi sai wanke fuskar shi sannan sai wanke hannayen shi zira'i shi shine tartibi bayan alfara'id da fuka hawa suka ce ba lallai bane za ka iya zuwa alwala ka fara ka wanke hannayenka kana zuwa ka wanke hannayenka sai ka shafi kanka da kunnuwanka sannan ka wanke fuska sannan ka wanke hannayenka in ka canza babu komai gashi abin da shine yake tambaya akai tartibi bayan alfara'id to babu sun mafi alal imama babu da ke bayani akan shafa akan rawani to rawani ne ibi ne rawani jama'a akwai rawani akan hula shi ne muke cewa rawanin alkalai za ga alkali ya ɗan yi rawani ya ga sai ɗan saki jela a kaji to akwai rawani kuma irin na mujahidai yan taliban wanda shi kuma babu hula a kai sai an naɗa yadin kawai to a tsarin malamai suka ce ana yin shafa ne akan rawanin da babu hula a kasan shi domin dama shafar ta zo ne don sauki to duk rawanin da yake da hula a kai rawanin akan hular yake za ka iya samun sauƙin ɗauke hular cancan ka aje ka shafi kan kuma ka da kan sayar amma rawanin irin na mujahidai da za a tsaya ta nan na ɗashi to akwai mashaka akwai tsananin cewa sai an kwabe shi haka shari'ar musulunci ta yi sassauci game da za a iya yin shafa akan rawanin da babu hula a kan shi mace tana iya yin shafa a kan hijabi idan babu dan kwali a kasan hijabi ina fata an gane karanta littafin al-mughni na al-imam ibn qudama al-maqdisi wa alaikum assalam a ai da aka ce cikin kunne ba wai ana nufin kawai mutum zai sa kamar yana dode kunnen shi ne in zai kiran sallah ko kuma in kunnen shi na ciwo a zai sami zai shashafa har da waɗannan kwanonin zai shafe su shi ne bafin ɗin kenan ai cikin na fata an gane الحديث التاسع عشر حديث نبوة شاترة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري دقى جعفر بن عمرو بن أمية الضمري لا شيء أتفهم هذا الزميل جعفر بن عمرو ثقة من كبار التابعين shi Ja'far dan Amr din yana daga mutumin kirki ne amintacce yana daga cikin manyan tabi'ai madini dan Madina ne gaba da baya tuwfiya sanata hamsin ya rasu shekara ta ainihin wato hamsin wa kila sittin wa tis'ina min rijalis sahihain shekara ta casa'in da biyar ko casa'in da shida bayan hijira ya rasu yana daga cikin mutanen da Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga wurin shi baban shi Amr ibn Umayya al-Damri wani mujahidi ne daga cikin muhajirai ko kun ga abin da nake faɗa muku jama'a garin da aka haife ka nan ne garin ku ba yanzu shi amur dan umayya abban ne mutumin makka ne masu da ya haifi dan shi a madina to dan gashi an ce almadini dan madina sai yasa yana daga cikin gidadanci garin da aka haife ka sai ka ce wula nan ne garin ku ba wai sai ka rika danganta kanka da garin iyayenku yanzu mun zage zage ne iyayenku kuma kanawa ne idan kai da takwace ne ka zo nan ka haifi dan ba zan zage ne a shar'ance da kuma a doka ta bature haka abin duk da aka haifi mutum nan ne garin da jama'a in ba haka ba ka yi ta masu kabilanci mutum na da kabilanci da matar ta dauki ciki sai dauke ta kai ta garin su ta je can ta haihu dan dan da shi ma ya zama wa walidin wa mawalada amma duk inda ka haifi ɗanka to nan ne garin su ɗanka inda ba a tashi kora kai za a kora ku ne baki so yan gari ne ina ba ta gane haka abin yake fa a wurin Allah haka dokar take a shar'ance haka hatta bature na a tsarin shi haka ne duk inda aka haifi mutum nan ne garin su haka duk garin da aka haifi ɗanka ka je ka karɓa wa ɗanka certificate na haihuwa da certificate na indijin shi ɗan ƙasa ne zai iya zama sarkin garin zai iya zama gwamnan jihar kai kuma ka can ka zama gwamnan jihar ko sarkin garin amma mutane kuskuren da suke sai ku zo ku haifi ƴaƴaye a wuri sai kuma ku sa bisan da za su cika fam sai su sa sunan garin ku da haka sai su waye gari sun zama jemage in sun je can a ce ba a san su ba a nan kuma a ce su kuma ba su da asali in ce kawo takarda in ka takarda zai ga indijin din garin su ne garin su baban su in yaje kuma sai a ce a wannan ba a san shi ba kai dai aka sani kuma ku duba zama idan ba haihuwa a wuri ita take mai da kai dan gari na turai ke mai da mutane su zama yan gari ke kowa ba inda da ka gaishe ta shi bane nan yake cewa nan ne garin su inda ba a ce a koma baya a koma baya ai za a samu sabda dangin suka zo su saboda haka ga amur dan umayya mutumin makka amma da yake ya hijira ya zo madina dan shi da ya faga shi an ce dan almadini dan madina haka shi kenan kawai to haka al'amarin yake jama'a saboda haka wannan ne mutanen mu nasiha nan ne saboda suna dauka matsala ce mai sauki ba matsala ce mai sauki ba jama'a don suna saka ƴaƴansu a cikin rudani sai ka tayo daga wani gari sai ka haihu in kuma an zo cike wata fam sai ka ce yaron ya rinka sa sunan garin ku to sai daga baya sai zo sai samu matsala a harkar karatu ko a harkar aiki ko a harkar siyasa ko a wani abu sai kuma ka zo kana cewa har mai anguwa ya san nan na haife shi gani kake da wanka da mai anguwa sharaɗin da boko ba ruwan shi bai san wani mai anguwa ba boko ne sai cewa me ina takardar take ina inda aka haife shi sai gashi ya ce to takarda ta ce ba nan aka haife shi ba nan ka ba namu bane ina fata an gane dole ne mutanen mu su adaptin da islamic system da kuma tsari na rayuwa da dau tsari na musulunci kuma da dauki tsari na rayuwa Allah ya taimaka to Ja'far dan Amr ad-Damri yace an ayyuhu ya karbo daga mahaifin shi Amr ibn Umayya ad-Damri sanda kafiran Makka suka kashe wannan sahabi wannan da suka rinka yankan jikin shi da raiza Khubayb al-Ansari da suka kashe shi annabi ya tura wannan ya ce ya je ya ɗauke shi mai jana'iza ya rufe shi domin da suka kashe shi su abu sufiyan lokacin su abu sufiyan ana tsakiyar maguzanci da suka kashe shi sai suka ce a tsire shi a kusa da ka'aba sai aka tsire shi haka haka ya bushe ya rinka zagonyewa yana zubewa sahabi ne annabi ya ji labari sai ya ce wannan tunda dan makka ne shi amr din ya je ya ɗauga waya abin nan shi da yake shi ma tsohon dan daba ne ya rinka bi ya je ya make wannan mai gadi ya danna wannan har ya je ya daugawa ya je haka ya shi ya rufe shi kawai shi kenan sai tafi yayi aikin da Allah ya turo shi yasa duk yan gaban nan kuɗi wasu za su yi aiki gyara musu yi suna akwai aiki sun iya wata gudunmawa da ustazan nan sai dai su ta mana kabbara kan ba za su yi an abin ya kala yace ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi a yanzu da siyasa ta zo in dai kuna son koyi a ku takare sai kun yi amfani da yan daba in ba ka ba waɗannan macutan suna nan sun wasa wuka za su yanka ku talaka su sha jinin ku wanda haka sai kun yi amfani da yan daba an ce dan daba jama'a baya nufin dan iska fa je ku gani kanawa da daba suka yi amfani suka tabbatar da wannan gwamnati ba wai daba ta yin iska masu kashe mutane manya-manyan mutane ne masu mutunci suka fito da makami suka ce dole a yi gaskiya su ba ce wai dole a ba su kuri'a ba suka ce dole a yi gaskiya kan aga kuma gashi nan kana yanzu suna morewa kuma an ba ku tashi kun yi wannan harjin harjin amma ku je ku saka kuri'a sai ku koma kuna bacci haka suke so dama ko kuma a zo a buga tiyaga sai ku yi fushi ko a ki zuwa da balan paper da wuri sai ku yi fushi duk haka suke so suna da hanyoyi na frustration inda sun san ba a san su Allah ya kiyaye qala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yansahu ala imamatihi wa khuffai naga annabi yana shafar rawani shi da kuma huffin shi guda biyu ha malai yace al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi anan kasa sai malai yace rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 204 da lamba hadisi na 205 sai shi malam samir yace والحافظ عبد الغني رحمه الله جمع هنا المسح على الخفين والإمامة في سياق واحد كذا من wannan littafi al-Imam Abdul Ghani ya hada abubuwa biyu ko ya hada shafa akan hufi da kuma shafa akan rawani a cikin hadisi daya ko sai ce wa farraqa kuma al-Bukhari fi kullin fi hadisi amma shi Bukhari ya raba ne annabi ya shafi hufin shi wannan hadisi daban annabi kuma ya shafi rawanin shi wannan hadisin daban shi kuma hafiz sai ya hada sai ya bada labarin gaba daya ina fata an gane to don haka wannan hadisi dalili ne akan shafa akan wufi ko dalili ne kuma akan shafa akan rawani wasu suna tawili da cewa ba a shafa akan rawani ne sai a halin tafiya ina magana ba ta da asalin jama'a akwai abubuwa da mutane ke karantawa a masoshi ba sa fahimtar su annabi ya aiki wasu mutane sun yi tafiya sai umarce su su shafa akan hufi sai suka ce to wannan dalili ne akan sai a tafiya kenan a'a kamar hadisin da yake cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ta mil 48 ya yi kasuru sai suka ce to sai mil 48 ake kasuru ba haka ake fahimta addini ba ana haɗa nassoshin ne a fitar da maganganu masu ma'ana in ka ga nassi guda ya ce ka ba sai ka tsaya akan shi to kuma ɗayan da ya ce annabi ya yi tafiya mil uku ya yi kasuru annabi ya yi tafiya mil tara ya yi kasuru to kuma ya baka da waɗannan nan ana ba da labarin wani abu da ya faru ne ba yana nuna daga nan babu wani ban canji ba hakan nan ba da aka ce sun yi tafiya annabi ya ce sun shafa akan hufi ba ana nufin wai sai matafi ne zai iya shafa akan hufi ba kowa zai iya shafa akan hufi kowa zai iya shafa akan rawani الحديث العشرون حديثنا عشرون وعن بلال رضي الله عنه دب بلال بن أبي رباح ببلا داني بلال ببلا وأنجب هوشي قال يجي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار ما زمن زمن الله صلى الله عليه وسلم يا شافا أكن هفي بلاديو دكما الخمار معنى الخمار رواني كوي رواني ما فاتا أنغاني لا شيء رواه مسلم أقف يجي مسلم يروي إن شاء الله حديث نتا يجي لسنة إن بجاء يفي الحامش يجي سيسامو أربوش أقف وانا متاكي أنسى الخمار أبن دعيك نجي الخمار al'imamatu rawani ana kiran rawani alkhimar ne saboda lullube kai da yake na fata an gane na wanke tambaya wa alaikum salam eh a wajen sha ba a kan huffi sharaɗi ya zo cewa kafin ka sanya huffin ka ya alwala ka wanke kafar sannan ibadoji da za ka yi na gaba shine sai ka iya shafa a kan huffi din amma rawani ba wannan bai da wannan sharaɗin bai da sharaɗin sai in ka ɗaura rawanin kana da alwala sannan za ka iya shafa a kai za ka iya shafa a kan rawanin ka duk sa'ar da bukata ta kama ba tare da ƙayyade kwana kaza ko yini kaza ba alaikum assalam to cewa ba ku da irin wannan wuce ko ba ku san shi ba kana magana local level kenan ku da kuke nan daurawa ko mu ce ko ce amma mu dai muna da hutu kuma mun san shi muna sawa hutu yana nan jama'a kawai akwai hutu insha Allah duk wanda zai tafi maka ko Madina ka ba shi riyal goma ko riyal ashirin ka ce sai maka hutu ba za na sa shi bari wani lokaci zan sawo shi ku ganna yawo da abuna ba akwai akwai hutu jama'a ina fata an gane shafa akan safa ya tabbata ba wai kiyasi ne akan hutu ba a'a akwai nashi nasoshin na musamman al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisai da ke magana akan shafa akan safa-safa irin wannan ta zamani mai sharhin muktazar sharhin da aka fi sani da lawali da sani to a cikin lawali din jawahirul iklim malam abdulsami'i yace ana iya shafa akan safa-safa irin wannan ta zamani shine mene eh safa hukuncin su da hufi sai an yi Allah an sa ta sannan ake shafa akai karanta littafin al-musu ala al-khufayni wal jawrabayni na al-allamatul qasim kuma littafin tamamun nasa fi ahkamin masa Allah ya taimaka وعن المغيرة بن شعبة الحديث الحادي والعشرون حديثنا عشرين دقاء من مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مغيرة بن شعبة يقول لله الذي إرادة أمنت الله ثبت عليه شراء الولاء fama faha bi nasiyatihi sai ya shafi gashin makwankwadar shi abin da ake nufi da gashin makwankwada ko gashin makwarkwada shine gashin da yake fitowa daga gefen goshi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi wannan gashi wa alal imama sannan kuma annabi ya shafa akan rawani din abin da wannan hadisi yake cewa shine annabi in ya zo daura rawani wani lokaci yakan daura rawani sai gashin makwarkwadar shi sai ya burtso haka to in ya burtso din in ya zo shafa ba wai akan yadin kadai zai ba zai shafa tun daga gashin har rawani to kaga irin daukar ibada daga hadisi ɗaya a bar sauran hadisan malaman shi'a sai suka ɗauki wannan hadisin duk malamin shi'a zai ga ya ɗaura rawani ya burtso da gashin shi haka kada baya sai ce haka annabi yake haka annabi yake wani lokacin saboda haka inda muka sha bamban da duk wani wanda yake cewa yana koyi da annabi shi mu muna cewa ne muna koyi da annabi din a bisa yadda annabi din yake yi ba wai nan ce annabi yana yin kaza wani lokacin yana yin kaza mu sai mu ɗau ɗaya ba a'a mu ma wani lokacin sai mu yi kaza din wani lokacin sai mu yi kaza din sai zama mun bi shi din a yadda yake yi ba wai mu rike kwaya ɗaya ba ko kun fahimta annabi yana sa rawanin kan shi wani lokaci yana sa hula to shi kenan ba zai yi mu nace kullum mu kenan rawani a kama zai yi mu nace kullum mu kenan hula a kama a mu ma sai mu rinka mugayara wani lokacin mu sa wannan wani lokacin mu sa wani ko mun fahimci wannan jama'a to wannan fa ma ana maganar idan har kaisiya ta sa sutura din sunna ce wanda kaifiyar sa sutura din ba sunna ba ce sai abin da annabi ya kai ne wajen launi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rinka sanya farin tufafi ku rinka rufe mamatan ku a farin tufafi to yanzu sanya farin tufafi sunna ne amma baya nufin kuma kullum kai kenan har abada farin tufafi a irin tafiyar manhajin mu sai mu ce a haka kuma ka saba ba sunna annabi domin shi annabi din yana sa farin tufafin wani lokaci kuma yana sa tufafin da ba fari ba kun fahimci abin da ake nufi da bin manhajin annabi din na fata an gane dan haka mu za mu cewa muna aiki da qur'ani da hadisi kawai ne shiru sai mu ce muna aiki da qur'ani da hadisi a bisa fassarar da annabi yayi fassarar ko da baki ko da aiki to sanya rawani halal ne sanya rawani baya zama sunna sunna ta ibada domin in ka fahimci bayanan da muka yi nan a sharhin karatun arba'un hadisi za ka gane da kyau muka ce ibada shine abin da annabawa suka zo da mu'amala shine abin da annabawa suka samu ana yi sai dai suka gyara gyara tun kafin annabi ya zo dama ana ɗaura rawani to amma da ya zo shi ma sai ya ci gaba da ɗaurawa to idan ɗaurawar mujarrabin ɗaurawar shine zai fa'idantar da kai cewa to ibada ce to ana akwai matsala domin ba duk abin da ya zo samu ne ana yin shi ma ya ci gaba da wannan abin ya zama ibada ba wasu abubuwan ya ci gaba da yin su a matsayin ɗabi'a suna ba ta an gane misali annabi yana sanya zani gyauto ba ya sanya wando inda shi kenan sai a ce sanya zani shine sunna kenan shine wasu suka fahimci haka in ka tafi kasar yaman yanzu zaka je ka same suna nan suna cewa sunna suke ji ba wanda yake sa wando kowa zai zane suke daurawa haka duk musulmin indonesia ga zane su kaɗan ne suke sanya wando ga su nan ana ana kullum ana takaddama da sun zauna da matasan su a masallacin annabi a madina sai ce ka ce kai kana bin sunna ya kake sa wando ai annabi bai sa wando ba to shi ne sai wata shekara sai na ɗauko wani yaro wani hadisin aikin hajji nace gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai aikin hajji baya sa kaza baya sa kaza baya sa wando wannan ya nuna mara aikin hajji ba wayar waito hadisin na daga shi buhari ya waito hadisin ai gashi ma abu lokacin mara sai kuma shi kenan sai kunya wato matsalar in ka ce za ka bi sunna din dole kai wannan kaidi in ba kai wannan kaidi ba za ka samu matsala shine nahnu nattabi'u alkitaba was sunna wa ala manhaji salafil umma dole sai kai wannan kaidi muna bin alqur'ani da sunna ne a bisa fahimtar malaman farko شين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونصله جهنم وساء المصير dan haka za a bi alkur'ani da sunna a bisa yadda shi annabi ya fassara ko kuma ya bi alkur'ani da sunna in ka ce kai qur'ani da hadisi zaka bi kai shiru shikenan sai wani zai dauko wani abu sai ce maka to gashi qur'ani ne da hadisi amma ka'idar sai ka ce to yanzu yaya to annabi yayi ya annabi ya fassara wannan aya ya fassara wannan hadisi don mu abin da muke cewa duk wata aya ko na hadisi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi in ma da bayani ko da ayi to yadda ya yi shine ma'anar abu kamar yadda shafa aka da Allah ya ce a shafi kai sai kuma muka ga Allah bai ce a shafi kunne ba amma ga annabi na shafa kunne ko sai a ce to fassara wancan aya kenan to kaga ashe in baka kayyade wa kanka wannan irin tafarkin ba to in ka ce kai ahlus sunna ne yan bid'a za su baka wahala sai ta ja maka nasoshi masu umumi sai to ai ga wannan ma to ai ga wannan amma ka'ida sai ka ce yaya annabi ya yi to wannan abin yaya annabi ya yi shi amma akwai matsala game da bin wannan tafarkin in ka ce za ka bi wannan tafarkin na farko dai sai ka yi karatu na biyu sai ka ci gaba da karatu har numfashinka na karshe a rayuwarka sai ka ci gaba da bincike na ilimi na uku sai ka yi ta mallakar littattafai waɗanda kaɗai suna fassara addinin da annabi ya zo da shi sannan kai ta ba'ati kai ta bincike a kai gano yaya yaya annabin ya yi to kasantuwar bin wannan tsarin yana da wahala spiritually and financially a addinance za ka wahala don kullum kai kenan karatu su kuma mutane zai fi in kai karatu ka zama kawai kai rawani ka ta faɗin abubuwan da ka sani shekaru talatin da suka wuce ko daidai ne ko ba daidai ba ne ma ba wasu da yanke na biyu za ka ta kashe kuɗinka don kullum sai ka je ka duba littattafai yaya ina ake ciki ne ake ciki menene ya zo sabo menene kaza menene kaza to mutane gudu za su ga tuhu yaushe za a huta ai hutun kenan ai hutun kenan ai amma kana malami ko kana ɗalibin ilimi kuma ka shiga cikin yan jura ai rayuwa kuma kai ta lalace maka ai kai hutun kenan nishaɗin kenan kana karatu kana jin daɗi kana karanta tarihin malamai da suka gabata cikin sirar alamin nubala sai ka ji sa'ad yana cewa kana yuhibbul ilma hubban kana yashghaful ilma wani yana son ilimi yana da kwaɗayin ilimi to ilimi sai an so shi an yi kwaɗayin shi haka sannan ake iya samun shi yadda ya kamata amma yana daga cikin abin da kai ce da nake cewa da yawa ɗaliban ilimi da yawa malamai a Najeriya wancan tsarin da muke gani abin kyama shine suke rayuwa a kai ba su damuwa da binciken ilimi ba su damuwa da mallakan littattafai ba su damuwa da karanta littattafai ba su damuwa da siyan littattafai sai har mutane suna mamaki wai irin wannan siyan littafi zuwa yaushe sai ka ce zuwa ranar mutuwa ba ranar karewa ba ranar karewa siyan littafi kuma ba ranar karewa daina karatu sai nan da ka mutu domin tun da aka haife ka babanka yake cefa ne kuma yau ma sai da yake cefa ne kuma gobe ma ya tashi zai cefa ne akwai ranar wa in yaushe za a daina ce fanan nan ne wai wannan fitinan nan abu kullum a riko ledoji a tawai yaushe za a daina sai an mutu ko shi ne mai karatu wannan shi ne ce fanan shi ai sai an yi karatu gama wallahi sai yan arewa sai sun ɗauki ɗabi'a karatu sun saka wa kansu shi yasa ku ga yan kudu yanzu yan kudu da suka ɗauki sunna ku je ku ga yadda suke karatu ko yau ɗin nan daga ilorin an turo wani aikinsu kenan yanzu su yan kudu sun faɗaka akan su yi karatu na addini amma da ba wajen karatu na boko sun yi nisa to musulmi daga cikin su yanzu sun juyo wa karatu na addini na sunna ka je ka ga yadda suke karatu ba kama hannun yaro amma mun shi kenan zai ga mutum dan ustazu daga ya da ce izu biyar kawai shi kenan sai yana yawo da magogi ana ya ustaz ya ustaz ya ustaz ya ustaz kana yawo da kanka ne ka tashi kai karatu kawai Allah ya taimaka to mun karanta hadisin mughira dan shu'ba ko sana sa'a bi nasiyati sai ya shafi gashin makwarkwadan shi wa alal imama kuma ya shafi rawani wal khuffaini da kuma khuffi guda biyu ha sai ce bukhari ya rawaito wannan hadisi na fata an gane a nan yace wal khuffaini amma sai malam yace fi sahihi wa alal khuffaini yadda muka tazo a cikin bukhari aka ce wa alal khuffaini nan da yace ha sai malam samir yace kaza allama lahu al hafiz rahimahullah wa huwa sahawun me ya ce haɗin nan ba a ga haɗin a nan ko sai ce haka ainihin alhafi ne mai alama ya nuna bukhari ne ya fitar da shi ko sai ce amma wannan kuskure ne ya faru izil hadisi ne musulmi walaysa lil bukhari domin wannan hadisi muslim ya rawaito shi a lamba hadisi ta 274 da lamba hadisi ta 83 ba bukhari ba kaji su zamir kenan ina fata an gane الحديث الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبير وعن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية ثوبان يتي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيك وتسرية لمن يائي idan aka ce sariya ita ce rundunar da annabi ya aika shi bai je ba fa saba umul bardu sai sanyi ya same su falamma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amarahu da suka iso wurin annabi sai ya umarce su an yansa huwa alal asa'i cewa su rinka yin shafa akan rauna da tasakhin da kuma hubbaye malam ce al-asa'ib al-ama'im wato al-asa'ib din to al-ama'im rawunna wadda fahin din kuma al-khifaf kaga ya aike su ne ina fata mun gane da suka dawo sai ya zan san ya kama su sun dawo daga tafiya cewa san ya kama su a tafiya sai ce to su rinka yin shafa akan rawani da kan kofi sai wasu suka dauki daga wannan hadisi ne suka tsaya cewa ai gashi larurar sanyi ce da tafiya sai sa sai a ce ai gashi a halin zaman gidan ma annabi yana yi sallallahu alaihi wa sallam malam yace sahihun wannan hadisi gashi yace dalu abu dawud ya rawaito shi ko yace sahihun rawahu abu dawud al imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na 166 wanzur al bulugh yace ka duba bulugh maram shafi a lamba hadisi na 63 alhamdulillah kaga shikenan sauki ya zo in yace ku duba bulugh din nan ga bulugh maram na hannunku wannan shine takhrijin da yake ishara zuwa gare shi Allah ya taimaka to daga cikin abubuwan da nake so za mu dinga yi dangane da wannan littafi kamar da nace kasantuwar wannan littafi karan farko kenan da muke karanta shi a garin nan kuma wannan shine karo na biyu da zan iya cewa ma da ake karanta shi a kasan nan tun shekara biyu da ta wuce da na saka karatun littafin a garin Maiduguri jihar Borno na zauna na fara fassara littafin kuma na yi nisa kamar da na faɗa muku a kwanaki abin da zan zai rinka fito muku da fassara daga jikin kwamfuta insha Allah ta'ala sai zama gwargwadon karatun da muka yi duk mako zan fito muku da fassara don haka wannan gashi tun daga hadisi na ɗaya da muka karanta har zuwa hadisan nan na ashirin da biyu na fassara su gaba ɗaya gashi nan zan ba aliyu sai samu sai ku foto star insha Allah ta'ala da fassarar muqaddimar da sauransu wannan zai taimaka wajen dan abin da kaman kan kai rinka abin nan ina fata an gane to haka za mu rinka insha Allah ta'ala kuma muna fata mun yi magana da shi samir din in Allah ya so na ƙara fassara zan tafi da shi mai yiwa kafin hajji ne zuwa sai zama an bugo shi gaba daya Allah madaukakin sarki taimaka to anan ba mu saurara insha Allah ta'ala karatu sai rana asabar a masallacin tudun wada kuma a tudun wada ko karatun bulugul maram insha Allah nan kuma sai mako mai zuwa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik